فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwar a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah muna mafaka yau da shi muna talatin idan ba ga wata bai jiya kenan ga wata na rabiul akhir ko ɗaya in an ga wata na jimadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da wata na turawa shekara ina ga yau shidda ga wata na harko shekara ta 2019 Allah mana mafaka kamar da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka za a kira a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum wannan su ne kenan lambobi da za a iya kira a su kuma ƙarin bayani dai wanda zai kira ya ƙoƙarin kau da rediyo assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah
malam ina da bukata ne ni dai kawai a taya mu da damu da Allah kama mana malam kawai fargaba ce gare ni a rayuwata To, amin Allah kare.
Kawai shi ne muke bukata Allah kama mana, kama mana wani.
Amin, amin, amin. Kenan bayan da nake idan mutum zai kira ya kashe radiyo ko ya kaudata, kwace gusa daga inda take. Assalamu alaikum. Kenan ko ya gusa daga inda rediyon take inda mutane ya kira zai fi biyan bukata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Malam muna da tambaya.
To bismillah Allah sana sani.
Malam mutum ne ya saki matan shi.
Eh.
Bata gida bata gida dawa. Ya Allah ya zuci ka.
Eh.
In an tashi da ba gado za a ba ta ne ko kuwa.
Eh in saki ɗaya ne ko saki biyu ne in dai tana cikin idda ta saki idda sai ta koma kuma idda ta, ta mutuwa kuma za ta ci gado Hmm, wannan a takaice haka ne kenan kenan idan Assa- assalamu alaikum Amma alaikum assalam. Malam muna lafiya.
la ala alhamdulillah
Assalamu alaikum malam muna lafiya.
la ala alhamdulillah Muna da tambaya malam.
na'am
Na ce kamar rabon gado ne wannan to kuma abin ya tsarme mana kai aka ce mana wani- wata ce to mamar ta ta rasu kuma kuma akwai wan wan mamata da rai kuma ita ɗaya ce a wajen mamata kuma rabon gadon wajen mamata da ta ce a wajen uwayen ta can da suka rasu akwai wanta da rai da kanuwanta shi ne suka ce in an kiki eh kanu wata da ta ce an yi da musu
eh kun gane ba na gane shi ne shi ne don ke na ma haske akan abu kenan yan uwa uwarta suka ce sai an ba su rabansu a cikin na uwarta eh a cikin na mahaifiyar ta eh na gane eh tunda ita ɗin ce a wajen wata wata ta rasu ta bar kamar ne kiri suna shi wanda yana da rai da ƴan uwanta na gane
yawa shikenan na ba ka kama radio insha Allah eh kenan yan wade muna ƙara bayani don a gyara abun a yi ƙoƙarin kawar da rediyo daga inda ake kira ko lokacin da ake kira saboda zai ba da kyakkyawan shi mai tambayar ya ji abin da ake hudi mu mu fahimta abin da ake hudi ba samu matsala ba wajen shuraren domin inda rediyo shuraren ma ba a ji da kyau kuma wanda suke waje ma suna jin da da ƙara yake wajen mu dunga cikin studio kin shine muhimmanci a kashe rediyo lokacin kira ko kuwa an mutane ne ka tashi ka bar wurinsu sai ka kira da waya ka kai tsaye kuma cewa lambobin guda biyu su ne za a yi kira a kan ko akwai wata lamba wannan ce za a kira a kanta da assalamu alaikum wa alaikum salam malam ta shiga lafiya lau alhamdulillah
to malam wai kamar liman salama da liman sai ta za ku kuma mu
eh to
eh kuma liman bai ba sal- wannan jalasatul istira imamu yana yi eh to shikenan wannan ina ga mu amsa wannan tambayoyi kuma sai mu ci gaba insha Allah kuma da ke assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah kada mu yi mu da to bismillah Allah sana sai
Ofiskar lokacin mutum da da asuba haka kuma ga lokacin ya gabato kuma na da nan ko ɗaya za ka yi ganin ala asalatu sai kuma ka cire ido wutari ba kuma ga shi lokacin sallah mutum ya kamata ɗan saura mun shi hali na ka za ka iya cire ido wutari kuma ka yi ta kasirin fajar
eh ɗan da sun kuma da kuma ta yi ita ce kamar mata da suke kwanci da yara ƙanana suke da kamar yin jiri hannu na hudari eh
kuma ka kuma in ka tashi hannu kuma kayan wannan da ya kasance kamar ya bushe da matsalar arziki za su sake su ko kuma in tsaye faruwa kun ya isa abun
ya
da ce kayan za su sake ko kuma in tsaye faruwa kun ya isa ya yi da nasu to na gane
assalamu alaikum wa alaikum salam to eh dai ayi kokarin ai an hakuri eh maganar gado na farko da muka yi maganar cewa mace tana idda sai miji ya rasu kenan in dai a cikin saki ɗaya ne ko saki biyu mace eh, bata ƙare idda ba sai mijinta ya rasu to iddata daga idda ta saki ta canza ya ta koma kuma ya ta koma ta kaba kuran kai tsaye kuma za ta yi gadon shi tabbas sai maganar gadon ɗiya babata ta rasu kuma aka ce sai an ba ‘yan uwan- uwanta wani abu haka ne suna da gaskiya ke ɗiya duk iya gadon dukiyar babaki ke ɗaya abinda kike da gado ɗiya mace tana gadon rabin dukiya ne ko babanta ya mutu ko uwar ta mutu kenan akan haka rabin ga- dukiya gare ki sauran za a mai da ga 'yan uwan babaki su raba an uwa ɗaya ba ɗaya ne su raba namiji raban mace biyu haka za a raba shi irin da ake raba gadon ɗaya ko wannan da a takaice dai suna da gado 'yan uwan babaki ballon suke uwa ɗaya ba ɗaya ko 'yan uwa ma- maza da su kaɗai ne 'yan uwan da ɓangaren uwa ɗaya ne a ce a bar su ɗaya cikin uku a takaice dai haka ne su ga mikin suna da haƙƙi a cikin duke babaki tunda muke gada duke gaba ɗaya haka ne sai magana sallamar da imam ya yi ita ma mu zai yi e abin da yake cikakken koyi don kamar faɗar annabi sallama cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru idza qara fa ansitu an sa liman dan ayi koyi da shi in yi karatu in yi kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku yi shiru a takaice kenan cikakken koyi da liman sallama da ya kai ma ita za ka yi ɗaya yayi ka yi ɗaya biyu yayi ka yi biyu haka sallama take ta imam da ta mamu kenan zai koyi limamin shi abin da ya yi to assalamu alaikum
Na ina kwana ma.
la ya lau alhamdulillah Ina kuɗi na kaje muku uzurin ku.
a muna karatu muna muna radio ne ma suka ce muna karatu ah.
Tambaya ce da Allah nake sai.
to
Wai kamar haka yanzu matar da mijinta aka baya biya mata bukata.
eh don Allah tunda baya iya biya masa bukata ya nemi magani ya rika aiki sai ta mutu shi ba zai yi aiki da magani ba to kuma yanzu ita kuma cikin da ta ga wani namiji kawai ta tana sha'awar shi wai yanzu kuma tana tsoro ita kuma ta fada cikin halaka wai yanzu yaya za ta to to wannan a takaice matsala ce ta yau da kullum Ah, muna maganar kenan sallama da liman yayi haka kai ma za ka yi kuma su istira saboda cewa liman bai yi ba ayyukan yi limaminka zai iya wannan zama na jisu istira zama da ake yin za ta shirka ta ɗaya ko raka ta biyu za a ta biyu ko za a ta uku eh, ga za a ta hudu akwai zama da ake yi kaɗan wannan zama yakan yi limamin kinka yi kuma kai baka san ba ma yayi kuma yayi kina nan ka ga zancen cewa hei limamin ka yayi tunda san zan iya yi ba gana yi ba don ka hayin meki ni ka bara nake yi kaga anan kina ta sun kana tunda ta tabbata sunna kana iya ta kace eh ah sai ah na gona shine magana koyi da liman sai magana ta as-salatu an yi as-salatu ba kai ba shafa'i da wutiri to shi shafa'i asali shafa'i da wutiri ana so a yi shi ne ƙa'idar lokacin shi kayan keto alfajir ne alfajir in ta keto lokacin sha huta to amma ga wanda yake man cewa yi ko barci ne ya ɗauke shi ya saba sallah bai tashi bai makara da an yi a salatu bai hanawa inda ya san sallah sallah asuba ya zo ya shafa shi da wuturi ina ina iya maraka da ya gudu mai makara kana iya raka da ma kuma ka yi rakatul fajar raka aka biyu kuma je ka sallah ta asuba sallah ka ta samu assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Wannan yana tambaya.
na'am
Wai da gaske ne wai da ake cewa mutum in mai armi ya cika rabin addinin shi. Haka ne?
To, ya kama gari. Na'am. Sai na'am. Assalamu alaikum. Na'am.
Wani mutum ya cika.
Ha?
A ɗanin zai gani akwai nasara.
Akwai mi?
Akwai nasara.
Akan mi? Ha? In gane ba tambayi ta kai ka sake kira zan. Eh, Sai muna maganar akwai ɗaya wanda ya tambaya akan mas'alar mata da suke kwanci da yaro yaro ya wutsari. To gaskiyar magana saboda tabbatar da addini gudun sallah cikin najasa? ko da bata gani ba kurin kayan kwanciya daban kayan sallah daban in kuma ta kwanta bata ga ba wutsari bai wutsari ba za ta ɗauka babu wutsari amma abin da ya lahiya a yi kaya na kwanci daban a yi kayan sallah daban shine abin da ya gyara addinin ɗan abitin sai magana ta baiwar allah da tana cewa mijinta bai biya mata bukata kuma ya ce shi bai sha magani ba wannan tsakaninta da shi ne in ta gaba ta iya ba wannan tana iya ba laifi bane ba maimakon ta hallaka tana sha'awar maza da ba nata ba wanda in har abin bai kasa magani tana iya neman sauƙi mata don ganin kar ta hallaka don zaman su baiwa a yanda take faɗin zan ƙashen da za a hallaka ba laifi ta neman rabuwa kan haka matuƙa shi bai neman maganin ba assalamu alaikum A yi wa lafiya salam. Ba a san hana.
Ah, assalamu alaikum an lafiya ko?
Ina da tambaya.
Na'am.
Yawa tambayar ita ce kamar lokacin da ka zo sallar asuba.
Eh, Ta ƙarshe. Da ka zo kai baka san baraka a ta ƙarshe.
eh.
To za ka bi liman ne ko kuma a za ka sake yin wata kabbara daban.
Raka Ina a magana da magana da Nasiru gaba na yan bincike.
ƙarshe ta asuba.
Da asuba ba yi.
Ah,
Da ka zo raka'a ta ƙarshe ce da tattaro liman ya yi yana zaman tafiya. To za ka yi iya ka kishi ne ko kuma a'a na gane.
za ka sake wata kabbara ce.
Shi kenan na gane yanzu na gane. To, Sai mai magana akan rabin wanda ya arme ya samu rabin addini nassan hadisi ya tabbata kan haka. kuma nan ka diba abinda ake magana rabin arme saboda arme a ciki akwai abu da yawa na rayuwa akwai bin dokoki na Allah akwai hukunci tsakanin kai da mace akwai magana tarbiyya akwai magana ciyaswa akwai abu da yawa wanda yake baiwa ciya shi aka suna rabin addini wani bangare kenan na addini ka samu a cikin arme ko ka yi tsoron Allah cikin sauran kenan bangare ne da na tabbatar ma da arme bangare na addini na arme ba kayan wasa bane ba yan uwa iya wannan iya tabbatar ma da arme abin karama ba abin bane ba na wasa ko na wasa da shi ko na wargi da ashirar zamu ce da shi abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin addini a mashi wuri na musamman illa in kana magana akwai magana da ake kawo ta wani sallar gwabro da ta mai armi sallar saba'in ta mai armi ta ta mai armi ta ta mai gwabro da sallar saba'in wannan alayyar wani ababai su ruwayan basu da inganci ba ma hadisi da hadisi ne suka kirkira aka hudu wannan ne kuma a sa mutum ya mai da wani amma ba annabi hudu su gaskiya ba su tabbaci daga manzon Allah ba ma ruwa mai rauni sai hadisi da aka kirkira ko da mawdu'i assalamu alaikum wa alaikum assalam hello na'am
ya ka ta tabo wanka kuma ya tabar mai hati haka.
Tabar mi?
Ya ka ta tabo wankan je na Eh.
Sai tabar mu sauran hati kuma zan yi azumi sai in huta da wannan. Zan yi azumi ana ji da talatin shekarar ne.
Eh.
Zan ke so kuma in huta mu yi rayuwa.
Shi kenan, na gani. abinda yake na akwai tambaya ta dan uwa wanda yake magana akan ya samu raka'a ta ƙarshe misali asuba ce kuma sallah ce iya ne mutum ka zo liman iya tahiyya ta ƙarshe kuma sallah ce kai idan nan sallah sai wani umarni idan mutum ya zo sallah fa ma adrakatum fa sallu ma fatakum fa atimu duk abin da ka samu liman kai ma zaka shiga wannan halin baka ta tsayin jira iya tahiyya ya kare ni daga baya in yi tawa in sabo sallah wani wasu kan yi haka na amma kuskure ne saboda idan kana magana hata da fadala wannan shigarka sallah zai baka fadala ta sallah kamar an yi da kai ne inda jamhurin malamai wannan tahiyya da ka samu kamar ka samu sallah za a baka ladan sallah bayan jamhur akwai nasan hadisin sunan abi dawud na tabbata za a baka lada kamar da kai aka yi sallah ke me yasa za ka yi jiran fadala ta barka ta sallar jam'i kai sallah kai daya bin shi za ka yi ko ta ya ka samu ka samu in so kuma daga baya sai ka ciko abin da za ka yi maka saura ko za ka iya a cikin sallah ka wannan shine gurin raka a nauce dai kai sauran sai ka sallah ka amma dai za ka bi shi ka samu wannan tahiyya kuma ka tashi ka ci gaba da sallah ka raka hudun ce kai hudun ma nauce dai ka yi sallah abin da ya kamata ka sallata sai ka yi kuma insha Allah za ka samu fadala ta sallar jam'i da nassan hadisi kuma da magana ta jamhur wallahu a'lam sai al'uwa mai maganar sauran hatsi in dai wannan hatsin ya zama naki kamar nake al'ada an san dama a gida ba kuma ake da shi ba wannan babu laifi ke abin da ci gada ma da shi illa maganar masa'alar yan wayan suna kawo akwai magana ta wasu malamai ko magabata masu ganin ciyaswa idan azumi ya shekara to amma wasu malamai suna inkarin wannan magana ba bane ba wani jima'i ne aka yi suna ga cewa babu nasi daga annabi sallallahu alaihi da ya dora wannan abun kenan suna ga cewa ka dora ma mutum aiki biyu ga ramon azumi ga wanda Allah bai dora mashi ba sai suka ce gaskiyar magana abin da yake wajibi kan ko da azumi ya shekare abin da yake wajibi kan karama azumi wannan shine wajibi wannan cewa ba wajibi ta cikin wajibi balle ki amma da baki halin badawar sai kin dauko na wasu ko na abu da aka miki maimakon kai ki amfani da shi ki dauka ki bada sai magana abin da yake kanki muhimmanci ki yi ƙoƙarin rama wannan azumin da ya shekare wanda ba a yi ba shi ne abin yi kuma nan ƙarin bayani ko nasiha ga 'yan uwa balle magana mata sakakin azumi duk da an ba da dama ita mace wadda take cikin wadda take cikin za ce cikin ramuwa ta azumi an ba ta dama har zuwa sha'aban to amma lalle an ce sha'aban amma ka ɗauka dole sai sha'aban ki domin saboda akwai rayuwa ba a san ba wani lokaci ne mutum zai koma ga Allah subhanahu wataala kan bai kamata ba a sakakin azumi da gangam za a iya yi ɗaya biyu ana yi har rama wani su balle wannan lokaci na sanyi kan ga akwai dama ga mai dabara ya kokarin rama azumin da yake kan shi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum kenan bai kamata ba mutum sakakin azumi na ramuwar da yake kan shi har ya bari sai har ya shekara sai da inda dalili tunda mutum yana da dama ya rama da kaɗan kaɗan ɗaya biyu ɗaya biyu biyu abin da aka samu da shi dai kafin shekara a ce mutum ya yi ƙoƙarin ya yi shi ne abin da yi sauƙi sauƙi abin da ke farilla kanka sama ga wasu suna da ramuwar amma za su yi azumi wani nafila na romo saboda samun wannan fadala amma kuma ga farillan na kansu mu sani ruwaya bukhari ko muslim abin da ya inganta daga manzon sallallahu alaihi wasallam labari Allah subhanahu wataala yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma tawaddu alayhi cewa bawa na bai kusance ni ba ga wani abu da na so Allah ce kaman abin da na faranta mishi kenan farilla ita Allah ya so ka don wani romo da zaka ji na nafila an kwade taka bai kai ga farilla Allah shi ya san wannan farilla bayan farilla ne ake nema ka yi abin da yake na neman lada na rumu daga mutane da dama suna da mahimmanci ba da mahimmanci kaga masu musu bilabin mata wata za ta kya tun tashi a koran gomi na ajiye azumi da an ana shayaswa ko magana ciki za ta ki azumi a cikin azumi dalilin ciki ko sharwa amma ka same tana azumi gadan gadan na sitta shawwal kabar akwai kuskure akwai rashin gaskiya kan magana me yasa zaki kasa azumi na farilla kuma ki zo ki nafila kenan dama kina iyawa kin yi ne kika yi saboda rauni dan kin ji an ce akwai fadala kuma kullum mu gane doka ta Allah ba amma Allah wayo abinda shi Allah ya san haƙiƙanin al'amari ko da malami ya baka fatawa kai sai ka shiga layin da ba kai baka da matsalar darurar sai ka shiga layin masu darura sai ka ajiye azumi ka ƙi misali ba da ka ƙi bada to malami bai ɗauke maka wannan abin da yake wajibi kanka shi Allah subhanahu wata'ala da ake wannan ibadar dan shi shi ya san gaskiyar magana kayi ne kurin dan ka more dan kiwuya dan kin a san addini shi yasa aka aji aka ki azan ba dan darura bace kina Allah ya san hakikanin al'amari ina fata nan a ji tsoron Allah mata wajen in an san za iya a yi in kun bai wani wannan kuma da rangwami na ajewa wannan nasiha ce ga bangaren mata wajen ajiye azumi sai dai ƙara bayani ko da mutum yana wata lamba ta daban ga lambar za a kira da aka bada ita ce wata lamba daban wannan ce don abin lambobin suka yawa ba iya kwantarolin abin na haka lambar da aka bada ita za a kira kanta lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 zero an sosande su ne koko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 su ne kullum za a yi kira a kansu amma wata lamba ko da mutum yana ta lamba lamba ta kenan ba iya doka ba iya kulawa da abin don abin iya da sarkakiya assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullah.
bayan na ba da mahaifiyar ke ya ci gaba da azumi.
Yawa kurin ki azumin ki kurin shine babban abin da ke wajibi kanki.
Eh shi ne tunda gaskiya fanni da hali ne kuma in na azumin kirji na ke ciwo har ba na so a ce gare shi yasa ma ake shi.
Kin iya ki, kin iya ki kurin.
Eh yanzu ma haka da na yi ne na kirji na da ba na iya ciwo na aji.
To shi ma kuma an har ya tabbata in kurin gaskiya ne. kuma shi ma akwai rangwame na kwamfucin azumin a ce da abinci in har da gasken ba iyawa.
Eh a ina iya yi kaɗan kaɗan.
a take kake yake daya biyu haki ramu a hankali Eh ban san abincin ne dama da ba halin ba gare ka kuma da na ga ka zo ka bar min sauran haɗin na yake cikin ne bari in kodin kirama kirama azumin ki shun ki ta hatsin ki kodin
To mun matsala an gode Allah sa ka da alheri.
to amin to kaga wannan misali wani kafara mata kama shi ta farilla ta wajibi ya zo wajen annabi sallallahu ba shi da abin manzo Allah ya yi jira aka samu wani abu aka ce wani gashi assalamu alaikum eh kafara ta kama shi ya zo ce ya rasulullah ba ni da bayan annabi ya ce ba da abinci ce ba ni da abincin talaka ne ma ban da shi manzo Allah ya sa to ka yi jira iyana aka kawo abincin sadaka aka ba shi annabi ta kaje ka bada annabi ta yura ya rasulullahi akwai mai talauci na ango zan bada annabi shi dama ya je ci kayan shi to balle wannan dama baka fara bace ba assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah na taba alhamdulillah amin Allah amsa amin amin to bismillah Allah sana sai
kowa ya sani sun sani uwayen su sani sun sani da aka kira mutane aka daura aure haka ya ne ta kama faru
na na ta dai kenan an waza za a yi ƙoƙarin kira lambar ne da aka bada to wannan dan uwa takaice mas'ala ta arme assalamu alaikum mas'ala ta arme tana da mushkila kware mushkilar gaske asali mas'alar arme lazim assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام نعم
عليك يا عثمان عندك لا لا فئة له
الحمد لله يا عم.
نعم
malam muna da tambaya طيب بسم الله
Allah malam muna so a ja hankalin uwaye iya yan mata masu hana iyan su so wanda suke so saboda yanzu ya kai tsawon shekara biyu muke tare da wata yarinya kuma mun masa ta hana akan haka amma duk da haka kuma ya zama na muna kewaye kewaye wanda sun saba ma wasu abubuwa da dama da Allah a ja hankalin kan zini da suke tara ma uwayen su uwayen da su dai gane da su bar abin yadda yake إيه.
yawwa yanzu yau wallahi mala ya kai shekara kusan da yan kai kuma ba zuwa a idan ba su samu ba amma kusan kullum kuma muna tare kun gani abubuwa ne wanda ya kamata a ja hankalin mu waya أمم.
yawwa kuma akwai irin su da dama
haka to si da harko maganar ai ciki a yi armi na harko kayan na- na na rubuta ta kwan Hello?
assalamu alaikum
Wale, da.
na'am Tambaya wannan.
na'am
Kuke shago ne ga yan gari da wani biyu. Muna sai da tsaba da wuce na tuba na baki. Kuma Eh.
shi sai ya gan tsaro. Yan an zaka ya sai ya yi ya sai da shi. Ya in sai da da kwai da koko.
a yaushe misa- to misali da kabari shi ke na sai kama radio insha Allah sai kama radio ka ji insha Allah ca ne ka ka kama ka kama radio assalamu alaikum na'am
Ni malam ina da tambayar.
to bismillah
Malam wai ana cewa haka in mutum ya yi sallar um, asuba da magariba su ne ake wuto karatu kuma a yawon wanga tura ne tsawo.
eh
Da wasu kai kuma la'asar ce ake ja da asuba.
eh to
Shi ne muka ce a kusan kamar.
to shi ke na A'a.
assalamu alaikum na'am to bismillah eh eh eh eh
to wai in ka ci kuma shi raka a ce salam cewa za su yi ko kuma sai ka dace ka karo raka a ci ka nan ku salam ce tare to shi ke na sai kama radio sai kama radio to shi ke nan wanda yi.
kama radio kama radio insha Allah ake yana
da harko da yawan hakuri kaɗan idanu maroko misala ta armi mai ake cewa na tufkaga na ga mai ake cewa mai maganar nasiha ga uwaye ta alaƙa da mata kai da maɗiyarsu wani iya san ta sahana da harko dai shi ba iya da harko dai nasihar ga uwaye lalle idan an zo kamar da manzo Allah ya hudi za atakum man tardawna dinahu khuluquhu fazawiju annabi ya ajiye magana kan haka nan idan wanda kuka yarda da addinin shi da halin shi ya zo neman diyarku ku bashi yace idan ba a bashi ba to akwai fitina da za ta wakana in ya zama to wani wanda ya zo neman diyar ma abocin addini ne kenan haƙƙi ne matuƙa ba wani uzuri daban don ba mai kuɗi ba ne ko ba wani mai abu daban na duniya ba ne ba aka hana a nan ne laifi yake kama uwaye inda babu wani eh, dalili na shari'a kurin don neman duniya ne wannan tabbas laifi ne kuma akwai fitina amma ai tunda maza ce iyayewa su uwaye su ga wani zaɓi wanda ya zo neman ɗiyar in sun tabbatar da misali ba yaron kirki ba ne kudin duniya ne kaga a nan ba a zargin su amma idan kurin don wani abu ne na duniya ba shi da shi aka hana shi a nan ne laihi zai kama uwaye kina a gane abin kowa da laihin shi kuma na biyu shi ma wanda kai kace a uwa nasiha kai ma kana buƙatar nasiha me kake buƙatar nasiha kai dan uwa ka ji tsoron Allah wannan ɗaya mutane ce bai dace ba a shara'ance tunda haka san awa wasu nasiha ka rinka keɓance da ɗiyan mutane kana kana hura mata kunne uwayen sun ce ba sai daba sun baka ba ba dole bane su a baka kana iya hakura wannan iya cikin shi ma fitina ta zamani kamar wani abu ne haƙƙin ka ne an hana ka ba haƙƙin ka bane ba ka yi hakuri lalle uwayen laifin su daban suna da lahi in ba da ko suka hana ka wannan ɗiya amma kuma kai ma ka ji tsoron Allah matsayin ka na musulmi da haka san a ce a wawa na nasiha ka bar keɓance da mutane a gehi kuna ran da a wani wuri uwa ba sani ba kuma ka ce lalle abu da na iwa kana ka kenan kai kanka ka yi tsoron Allah na maka yaba ina ma nasiha ta kai na ma uwa ya kai ma a maka nasiha kana buƙatar nasiha gaskiyar magana ka ji tsoron Allah ka sha haɗe mutane lahiya da keɓance da ita ka nema an an baka a baka ka tura uwayenka mutanenka a nemi bayanin za a baka wannan yarinya amma matuƙa sun hana kai ma bai halitta kuma an zilma za ka yi sama shiga lahi lahin ka zai girma dan kai banna tana iya wakana tsakanin kai da ta tunda ga abin da kake hudi kai da kanka hudi kenan abin da za ka yi na banna sai ya na uwaye za ka shiga halin da ya na uwaye haɗa haɗari a wajen Allah kenan ka yi tsoron Allah ka kauce ma ɗaya mutane ta hanyar da bata dace ba ka nema ta hanya kai musulmi ne ka nema ta hanya ta shari'a legal in ka nemi hanya an baka ka amsa an hana ka ka dangana ba dole eh wannan shi ke ka fitina a zige yarinya uwaye ga man wasu ka kaza a tabbala'i ha kuma abin da kake hudin yau kana dan kace kuna kebance ha kenan take kun kebance tana son ka nawa akai banna akai wata bata ma ne zanin dan wannan gurin zai aje ayi kuran wai dan dai wai zamani ne ana jin fulafulai da da da abubuwa da wannan dan sun soyayya sai su je su lalace ayi sakarci wai dan an hana shi kamar kamar hakiki aka hana shi zamani kulluwa an juyawa matasa hankali sun koma kamar ra'ayin wancan marasa addini dalilin wannan ana shi sai su shawara me za su yanzu sai su abin suke so wannan halalaci ne wallahi ina gaban Allah ba ko ta wallahi ina ga alama kai kai ma bukatar nasiha ina ga alama da uwar nata dan da kake fadin kai uwar ma bukatar nasiha gaskiya kai tsoron Allah dan wa ina maka kai tsoron Allah kai tsoron Allah ka ka halakar da kanka ka halakar da mutane eh kai tsoron Allah ka kasha mata lahiya eh ka je ka nema ta hanyar shari'a almin da kake magana kake so kai ka tura uwayenka ka tura yan wanka kai namiji ne baka tsawa an hana ka dangana shikenan shine shari'a sai a je neman armi a hana ka ba mutala bace a musulunci ba bane na kasa ba na je an ce ba bani sai je wani nema dan haka dan wa wallahi na da ire-iren ka sauran samari irin abin yana ka fitina da yawa cikin al'umma ayi tsoron Allah a kauce ma zige yarinya bayan uwaye sun ce musu badawa kai ka ce ku ke kuna kuna rendezvous da ta hadari ne gaskiya assalamu alaikum نعم sai ina ga mai magana ta tambayar mai sai da ya tuba ya hasi da taba kuma sai ake barin shi tsaron shago iya saidawa to ai duk ɗaya ne daga saida ba ka ba shara ma da sai daga saida duk ɗaya ne nan uwa kai kuma gidan ji ke gurin ka saida gurin eh kuma ka sa kuma su kaya daban ka saida wancan kaya amma taba ka saida ban sai taba kaman ka taka ce ke duk ɗaya ne lahi na gurin ɗaya ne yana sai mai tambaya kan mai wata tambaya kan a wata sallah ce ake bayyana karatu kan sallah ta wani sun ce a zuhur la'asar ko tsawaita a takaice uwa salloli yadda suke tsarin yadda manzala sunanta inda ake bayyana da karatu raka'a biyu ta asuba gaba ɗaya ana su a bayyane haka raka'a biyu ta isha ana yin ta a bayyane kai raka'a biyu ta magarba ana yin su a bayyane da raka'a biyu ta isha amma raka'a ɗaya ta bayan magarba a boye take biyu ta bayan isha a bayyane take wannan su ne amma da a zuhur da la'asar da musu kuma duka ɓoye suke wannan shi ne ɓangaren bayyanawa ko asar cewa sai maganar tsawaita karatu an yi so manzana ya tsaye tsawaita sallah a suba da sallah ta azuhur wannan a sunna abinda ta a sunna yana tsawaita sallah ta tsawaita karatun sallah ta asuba da sallah ta azuhur misali ɗaya cikin sahabbai yana ka misali manzana zai tada kabbara za a tada kabbara ta sallah asuba a garin madina za mu ta bayan gari mu je mu biya bukata mu zo mu yi arwala mu samu zana iya raka ta farko wannan ka kina akwai tsawo haka sallah ta asuba ana wani lokaci har gari ya haske amma sallar shi ne sai malamai suka ce a yi tsawaitawa cikin asuba da magana zaura da takaitawa cikin sallah ta ta isha da gajartawa cikin sallah ta magariba wannan shi iya cikin abin su kawo amma a takaice ba lahi bane ba da manzana taɓa karanta araf a cikin sallah ta magarba bacci mutum dan ya yi lahi dan ya tsawaita amma dai balle ke mace mai sallah ke daya kina da dama sallah ke nake so wajen tsawaitawa bai zama matsala inda yake da magana limami mai jan mutane shine ke da matsala in tsawaita da yawa amma sallah shi kadai dai da kayan shi illa abin da ake so a sunna idan mutum zai sallah mai raka'a biyu in ya in ja karatu a raka'a ta farko ta farko ta yi tsawo akan raka'a ta biyu shine kun abin yi raka'a ta farko ta yi tsawo akan ta biyu kuma wannan daman karatu inda mutala shi ɗaya ne iya dama annabi ce misali annabi ce misali shi ɗaya ja inda yake so wannan annabi ya yi kan haka ma kansa misali kan sallar ta isha a takaice wannan shi ne abin da na fata kin gane bayani na wala wala kenan ki rike da kyau inda ake bayyana karatu asuba raka'a biyu gaba ɗaya da sallar raka'a biyu ta magarba da raka'a biyu ta isha sauran salloli kuma sauran wurare kuma da asirtewa ce so a zuwar da la'asar da raka biyu ta ba isha da raka guda ta ba magarba wallawa ala sai mai maganar masabuki ya zo ya samu raka a biyu tare da liman sai kuma liman a rula ta warware sai ya sa shi don wani mahi yawa kurin ilgazi ne yi ne ake kurin dan amori a wasa kwalluwa yaushe mutum zai zo daga baya har an yi raka a biyu a masallaci kuma har yanzu ya samu wuri daga shi sai liman to ma an mata wa kana daga abin da yake ciki shi da ya zo ya samu a biyu biyu ta bar shi kuma liman ya huta zai shiga ya yi sallah inda ya kare su tasa ta kare shi raka a biyu gare shi su za su yi zama suna tahiya suna addu'a ya je ya ciko sauran sallar shi raka a shi biyu in ya kare suna jiran shi in yi sallama su yi sallama shi ne abin yi kenan na fata dan waya gane assalamu alaikum na'am alhamdulillah to Allah ya rore Allah ya rore Allah bai bukata Allah bai bukata amin amin assalamu alaikum to ka ganin ka radio ka sa ka na cire ka ne saboda akwai radiyo na ga wani dama saboda duk mai rasa radiyo kun ci sai mu cire kuran saboda hanya ci kun bashin komi assalamu alaikum akwai radiyo ka shi radiyo a na ji haka yawwa
wannan mata take take sai da nono eh
kamar da ake yin buga abu da danyen dungule daban wannan bai zama a tushe ba to nono akwai aka cewa muna yara dai ana cewa gwangi ko kindurmu muna yara an aka ce gwangi ke damu da an sa an kada tsohuwa ta da manta har mu je mu so man shanu a gidan tsohuwa ke wannan kowa ya san an hudda mai amma jakin durmu shine wanda ba a hudda mai ba kina wannan abu ne gaskiya abin sananne muna tun muna ra ana ke mana ce ka so gongi zaka so muni kina ce gongi kowa ko muna da mun sani gongi ba mai a ciki kuma gidan wannan tsohuwa mai mai sai mai sai a tura mu je mu so man shanu ta hudda man ta tana saidawa kina aka haka ba lahin komi tunda kun sani kuma daga ta madara ake kawo ta fudur akwai mai gudda mai akwai mai akwai mara mai na kenan a takaicen babu algushu in kowa sani ba laifi ne ba ina hata gan in kowa sani ba laifi ne ba amma ko algushu algushu shine laifi kurum assalamu alaikum la hello to da suka yi to hukumcin budurwa da aka zana inda ana shari'a ta musulunci za a musu bulala ɗari cikin mutane amma an ba gan kutu ba shari'a yanzu a ji tsoron Allah a tuba ga Allah kayan Allah kayan kamun Allah in aka tuba shi kenan Allah in aka tuba da gaskiya kai nadama abin da ya wuce a tunkari gaba wannan shine kuma abin ya tuba ga Allah a fasa wani abin da aka yi in ta kawo daga baya bayan tuba ba ballahi arme na iya shari'a tana iya ba da dama a yi arme bayan an tuba tuba ta gaskiya kenan babu bai hana armi inda yan tuba amma a yi kokarin kayan Allah ya kamu don ba san kamun Allah ba san ajali ba yaushe za a mutu ba sani ba iyawa yanzu iyawa ta ba sani ba kenan haka mutum ya tsoron Allah kai ce akwai tuba na tuba to shi zaka tuba Allah shi da mu yan wani ga lokaci ya tafi muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidaikin gaba daya kuma kuskure Allah ya gyara mana in wa akwai wata mas'ala wadda iya dan waje kaman na barta ta magana wannan mai magana almi da ciki abu ne iya da matsala ce da yawa kan abun kuma akwai shubaha kan abun ba da wata fatawa takan buɗe wata kofa ga wasu amma shi sa ba naman ce bane ba ruwan tambaya ya kamata a zo a zamana a bincike abin da kyau a samu malami gaba da gaba a yi bayanin da abin yau kan da yadda aka yi abin yau kana na san da magana ba man ce ta ne gaskiya ba man ce ta ne ba don kofa ce ake buɗewa wajen ba da fatawar akwai gudun buɗe wata kofa ga samari ga 'yan mata shi sa ake guji irin wannan abubuwan tambayoyi masu da abin zai kawo sai imam malik na tambayoyi suna kauce sama tambaya da mutum ya kawo fitina sai a kauce ta makonan shi yasa ba dan wai na mance ta bane ina fata dan wa gane da kyau don tambaya tana bukatar wanda abin ya shafa wanda ya shiga halin shi kamata ya zama a ga me hakika na mas'ala mai amin wa kana shi wanda abin ya shafa ba ya da ba a yada fitina cikin al'umma ko a yada wata wata fitina cikin al'umma fata a gane tambayar da kyau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh